نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال وحدثني عن مالك عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أليس كذلك؟ عن أنس بن مالك أنه قال أن كربونا سيدنا أنس بن مالك يتي رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين رأيت عمر بن الخطاب ناقة سيدنا عمر بن الخطاب وهو يومئذ amirul muminina alhalin kasancewar shi kuwa lokacin da na gan shi din nan yana yin abin da zan fada shine amirul muminina me ya faru yutrahu lahu sa'un min tamrin fayakuluhu hatta yakula hashafaha ana ana ana miko masa sa'i na dabino yana ci da wanda ya bushe har wanda ya fara rubewa hashafaha wanda ya fara lalacewa duk ci yake ba lallai sai a ce tun amiral muminina ko khalifa ba shi da abinci a ji a karbo abincin mutane ba a'a ba su saba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake yi ba wancan sati ba mun karanta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je masallaci samu Abubakar da Umar me ya me ya fito da ku suka ce yunwa to in sun zaura masallaci me suke yi addu'a suna zikiri suna addu'a manzo Allah ce wallahi ni ma abin da ya fito da ni kenan yunwa ita ce ta fito da ni yunwa to ba zauna ana addu'a ba ba haka bane ba to iza wakka kenan ko to bayan saura iza kafa kenan ko yace mu tashi mu je wajen wani saboda arziki kashi biyu ne wani arziki zai biyo ka inda kake wani ko sai ka bi shi inda yake wanda manzo Allah ya ce a je gidan shi din nan in manzo Allah ya ce ka kawo duk abin da ke gidanka na abinci kiyawa zai yi amma sai manzo Allah ce to ku mu tashi mu je in kai addu'a din sai ka tashi ka je nema addinin musulunci ba na addu'a kadai bane addu'a da aiki an fahimta kai noma kuma kai nema Muhammadu Bello shi zamanin Shehu Usman da Fodo ya faru haka Muhammadu Bello shine Amirul Mu'minina shine khalifa duk ba filatinin Sokoto karkashin shi yake aka zo za a dama masa fura ba nono mai dama masa furan mai yi masa aiki ka tambale ta ce muhammadu bello ai ba nono sai ce ka tambale in babu nono a sha da ruwa in ba nono a dama furar da ruwa lokacin da ake gada wannan ba haife ga bakai ba ka taba jin ana kan ɗan mata na gadawa ba suna gada da wannan ba a'a ba ka taba jin wannan wayar tana magana ko ciki don kana shugaba ba sai ba dole ne ka tilasta ma mutane ba sai kai ma ka yi hakuri yadda suka yi hakuri eh goji sayyid na umar ko yace kai ya kake yace ai ba rabona da cin mai maiko yace to daga yau mun ma na daina cin mai maiko har sai talakawa sun samu sayyid na umar ke ko قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال سئل عمر بن الخطاب عن الجراد أنت ما سيدنا عمر دنغني دفاري منين هكونشنسو فقال سيتي وددت أن عندي قفأة نأكل منه yace ina ma da muna da kwando ɗaya ko roba ɗaya ko cike na fari ɗin muna ci wannan ya nuna halarci kenan ko haramci kafa wani abu ne suna ce mishi zambi kwando ne haka ko mazubi da ake zuwa cefa ne ciki قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن طلحة عن حميد بن مالك ابن مالك ابن خثيم أنه قال يتيك كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق تناك سنشين نازوني تريد أبو هريرة أقولنسا كان وادي العقيق فأتاه قوم من أهل المدينة ala dawab sai wasu mutane suka zo cikin mutanen madina suka zo ziyarar shi kowa ya zo akan dabba fa nazalu indahu sai suka sauka wajen abu huraira fa qala humaydun humaydun sai ce fa qala humaydun sai humaydun yace fa qala abu huraira sai abu huraira yace izhab ila ummi kai ka je wajen mahaifiyata faƙul ka ce inna ibnaki yuqri'uki salam ɗanki na gaishe ki wa yaqulu yana fadar cewa at'imina shay'an ki ba mu abinci mu ci nayi baki ki ba mu abinci mu ci Abu Hurairah kuma sai da ya ta fama da mahaifiyarsa kafin kafin ta musulunta ko ya aka yi ta musulunta sunanta Umaymatu an Abi Hurairah yace kuntu ad'u ummi ila al-islam ce na kasance ina kiran mahaifiyata ta karbi musulunci fada autuha yauman fa asma'atni ma la uhibbu ita rana da na kira ta sai ta min kalmar da ba ta da daɗi fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa ana abki fa akhbartuhu sai zo wajen manzon Allah yana kuka yace na kira mahaifiyata kuma ga abin da take faɗa wa qultu ud'u Allah an yahdiyaha sai na ce manzo Allah ka raukan min Allah ya shiryar da ita ta karbi musulunci faƙala sai manzo Allah ce Allahumma hadi ummi abi umma abi huraira manzo Allah ce Allah ka shiryar da mahaifiyar abu huraira abu huraira ce fakharajtu mustabshiran bi da'watihi yace sai na fitar na albishir ina murna saboda manzon Allah ya yi mahaifiyata addu'a falamma ji'tu ila albabi fa'iza da ya ce da na zo bakin kofa fasa mai at'urmi isa karami ya ce ina zuwa bakin kofa sai ta ji motsin kafata faƙalat makanaka ya aba huraira ta ce ka tsaya nan ya abu huraira wasa mito hadatal ma wa labisa jir'aha ya ce sai na ji motsin ruwa kamar ruwa ko alula ko wanka ko menene dai ana zuba ruwa nan da nan ta ɗauki kayanta ta saka an khimariha sai da ta gama shiri fa fatahatil baba sai ta bude kofa tana bude kofa wa qalat ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ta faɗa ma abu hurairah abu hurairah sai ya murna sai shi ka yaji fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya mata addu'a to abu hurairah na zaune yayi baki sai ce ka je ka fada hajiya da ba mu abinci mu mahaifiyarsa kenan ko kala yace sai na je na fada mata na ce abu huraira ɗanki ya ce ya yi baki ana zaune ki ba da abinci gida in ana neman abinci wajen wa ake zuwa mace ko matarka ko ƴarka ko uwarka ko wace ce mahaifiyarka abinci ba harkar da mai ya sa duro ya kulle ya tafi da makulle in ta yi baki ya za ta yi in tana bukatar abinci ya za ta yi duk wannan tsari ne da aka yi su da ba su ci nasara ba kuma yanzu halin da ake ciki dole a caccanza waɗansu abubuwa irin waɗannan abubuwa an fahimta dole ka ba matanka abinci mahaifiyarka abinci addinin musulunci ba inda ya ce a kyale mace ba ta da wanda zai ɗauki nauyinta sai ita za ta ɗauki nauyin kanta in tana karama wajen iyayenta kana zuwa ka aure ka dauke ta nauyi biyu ya dawo hannunka ka mutu ko ka sako ta ta dawo wajen iyayenta inda ake shari'a da ka'idoji da menene da menene babu wani rarrashin kama da za a yi akwai malamin mu da yake karantar da yana karantar da mu fikihu mana jami'ar islamiyya wata rana ya kira da yace dan Allah ka je wurin Sheikh Ahmad Al-Ansari babban malamin mu kenan da ce taimaka mini akwai marayu da ke kaina albashi wannan watan albashi ba zai kai ba na tambaye shi ya aiki mai kawo haka ya ce ai in mutum ya mutu ya bar ɗaya ba yana da yayye ba da kanni ba da ‘yan uwa ba matan ba yadda za a bar mata nauyi akan tafa kotu za a je alkali za shi kai waɗannan ‘ya'yan ƙauƙananka ne ko wanka ya mutu ya mutu ko sun rabu ya mutu duk nauyinsu yana kanka ne ba ran da za a tabar mace nauyin ‘ya'ya don mijinta ya rabu da ita ko ya mutu ya ce wa in ta'asartum wai mai kenan fasa turdi lahu to me faru a ce wa in ta'asartum in za ta renin mata sai ka biya in naira goma zai so ta ce naira hamsin shi ne ai ta tsananta sai a nemi wata amma naira goma zai so ta ce naira goma ko sha biyar ya za a yi sai a bayar to amma yanzu in mace ta duk ɗaya aka aurar da ita tana allah allah ne mar farha murna take ta ga ta haihu in ta haifi ta haifi ɗaya biyu uku hudu biyar sai mijin ya sake ta ko ya mutu ya bar ta ta shiga ta samu matsala kenan ba wanda zai zo ya aure ta don tana da ƴaƴa ita kuma ba wanda zai dauki nauyin ƴaƴan sai ta yi wahala to wace irin rayuwa kenan ba yarda za a zauna lafiya haka kowa ya san kowa masarauta ta san kowa fadar gwamnan Kano ya san kowa ma'ana hizba sun san kowa da kowa kowa sai a yi kowace unguwa ba sai ta tashi ta je hizba ko ba da zargi ko ba da gwamnatin Kano ba a'a kowace unguwa da malami da aka saka yana zaune yana jin koken mutane ya rabu da ni amma ga shi ya gudu ya bar mai ya'ya sai a nemo shi duk inda yake haƙƙinsa ne ci da sha da tufa da karatunsu ba abin da za a ɗora aka ce ma renan da za ta yi ba sai ya biya ta ba ba ce ya biya ta ba ba zai biya ta ba zai biya to yaushe za a bar mata nauyi ita ce ta wahala wacce ta doko 'yarta waya za ta zo a yi masa rukuya ko ba shi da lafi ba ta da lafi ina uban shi ai ba ruwan shi yana nan suna tare ma kenan ba sun rabu ba shi bai damu ba ya fita ya je watan ya je shirme to shi yasa sai wahalhalu suka yi matan yawa to shi ne kaga yadda rayuwar ta zamo ba ta da daɗi kowa ba je ba za a taɓa barin mace rayuwa ke je ki neman makanki wai rayuwa ta tafi daidai ba ba za a taɓa zama lafiya ba duk wanda ya faɗa ma haka ƙarya yake bai faɗa ma gaskiya ba sai mijinta ya mutu ne in mijinta ya mutu yana da kanne yana da yayye shi yasa ai in za a auri ɗaya mace in yaji shi a tambaye shi dangin wani gida ne mutumin ina ne su wane ne dangin shi ba ka bane ba don a san su a san halayensu a addinance a mutunce saboda in ya mutu akwai wanda za ka kama zo su duba ya'ya ba za a ɗora ma baiwar Allah wahala ba an fahimta shata mai wane ne da wane ne kaza kaza kaza kaza duk wanda ya sake ta ya ce shi ta yi wahala da ya shi ta je wajen hizba ko sarki fadar sarki ko fadar gwamnati to amma yanzu kowa ba hankalin shi nan hankalin su na cikin wani abu ne daban shi yasa Allah ke wahal da su a cikin abin da hankalin su ke ciki din ku dawo ku rike addinin Allah ku taimaka wa bayan Allah za ku ga yadda Allah zai ba ku daukaka kowa ya nuna muku ya so sai Allah ya buge shi ya ba ku amma ana zaune mutane ana ta wahalhalu ga hanya mafi sauki da za a warware amma ina mace ta tashi tana wahala ba inda za ta kai kara wajen wa za ta kai kara police station ina ruwansu ina za ta yaushe za ta je mata yaushe za ta wa za ta gani ma gidan sarki balle fadan gwamnati da yake kofofi hanya din rufe suke to sai ta yi takaici har ta gaji ya zama mata ciwo ya zama mata cuta sa'annan a ce wai ana son wa'annan wannan yaran ƴaƴan su gyaru kar su tashi su zama ƴan daba kar su tashi su zama mabarnata ya za a yi haka sai an kula da su sun yi karatu an tarbiyyantar da su sai su zama mutanen kirki suna kiyayewa da su za a gyara komai da komai amma a ce ta yi wahala a wannan haramun ne ba daidai ba ne ba ita za ka je ka ba ba balle ku yi fada kowane wata sai ka je gaba alkali sai a kai mata har gida ga kudin duka ga kudin kula da yara abinci da tufa da makaranta da komai ba za a ce ta ta yi wahala ba amma sai ta je ta yi fama ta yi fama ta yi fama abin ba shi da daɗi nan ce a kira mijin kuma sai in ya ga dama ya zo to shi duk inda ka je ba za ka ci nasarar rayuwa ba wallahi duk inda ka je wata matar za ka je ka aura ko ka je ka nema ko ka je shakiyanci wallahi Allah zai kama kai wahal da kai saboda zalincin da kai wannan ana ce da shi zalunci ba wanda ya taba yin zalunci kuma ya ci nasara ya ci riba an fahimta abu hurairu ya ce aje a ce mama hajiya ta kawo mana abinci sai ta bayar fa wada'at salasata akrasin fi sahfatin sai ta dauki gurasa guda biyu ko burodi manyan wani guda biyu sai ta sa cikin kwano wa shay'an wa shay'an min zaitin wa milh wa milh aka sa mai da gishiri kwado kenan da za a yi ko kuma wada'atha ala ra'si sannan ta dora masa akan ka kai ma Abu Huraira wa hamaltuha ilayhi yace na dauki abincin na kai musu falamma wada'atuha min bayni aydihim da falamma wada'atuha baina aydihim da naje na aje abincin kabbara abu hurairah sai abu hurairah ce Allahu akbar wa qala sai ce alhamdulillahi allazi ashba'ana min al-khubz ba'da an lam yakun ta'amuna illa al-aswadaini al-ma' wa tamar yace Allahu akbar mun gode ma Allah gashi zamu ci burodi da mai da maiko da ba mu da abinci ai sai ruwa da dabino mun ji godiyar Allah da ya ko to za mu ji kuma da ya faɗa walam yusibul qawmu min at-ta'ami shay'a wai wa'annan mutanen ba wani ci suka yi suka koshi ba fa wannan ya dauki dan kada ya ci wannan ya dauki dan kada ya ci wannan ya dauki dan kada ya ci ba wai koshi akai ba dan kadan din nan shine abin da yake ba falamman sarafu da suka gama kowa ya watsi kala yabna akhi yace ya kai dan dan uwana ahsin ila ghanamika ka kyautata mami ahsin ila ghanamika wai me kenan ka kyautata ma dabbobinka mutum shi an ce maka kyautata ma ƴaƴanka ka kyautata ma matanka ka kyautata ma menene da menene ahsin ila ghanamika wallazina wamsaha ru'ama aw rugama anha ka tsaftace su ka shashare hance su ka shashare su wa atib murahaha ka shashare ka tsaftace inda suke kwanciya wa salli fi nahiyatiha kai salla wajen fa innaha min dawabil janna ai suna cikin dabbobin aljanna ko daga aljanna aka sauko da su ko za su ga aljanna ko yabo ne ake yi musu sa'an nan sai abu hurairah ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da sarkin da raina ke hannunsa la yushiku an yatiya alan nasi zamanun wallahi ya tsora kirisuwar lokaci ya zo takunu sullatu min al-ghanami ahabbu ila sahibiha min dari marwana wallahi lokaci zai zo ɗan dabbobin karkake da su sun fi kafi sun fi maka muhimmanci da gidan marwana marwana bin al-hakam shine sarkin madina zo lokaci zai zo abinda za ka samu karayu da shi ka bauta Allah ya fi maka manya-manyan bena gidaje da ake masu kudi masu tsada da manya-manyan motoci kowa zai zo yana gudun su an ji abinda abu huraira ya fada ko قال وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام yace an kawo manzon Allah abinci wa ma'ahu rabibuhu umar umar ibn salama akwai umar ɗan salama wace ce mahaifiyarsa kenan ummu salama faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa sammillah ka ce bismillah ka ambaci sunan Allah za ka ci wata riwaya wa kul bi yaminik ka ci abinci da hannun dama wa kul mimma yalika ka ci gabanka to shi yasa malamai suka ce duk wanda aka abinci ce bismillah ya ci yana gama ce alhamdulillah wa qad adda shukran ni'ma ya biya ya biya biya ya ba da godiyar da aka ce za a tafsir mala tusaluna yawma idin anin na'im bismillah da ka ci ka gama ka ce alhamdulillah shikenan ya biya an fahimta قال وحدثني عن مالك ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene rabi agola kenan yake hannun shi yake tare da shi yace zo mu ci abinci mun sayyidina Umar shi wancan sati mu karanta mai gadi ko dan kawai ko mai yake kira zo mu ci abinci ba haka bane ba قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له وانا متين يزو وجن عبد الله بن عباس سيتي مع عبد الله بن عباس إن لي يتيما وله إبل ina da maraya da ke tare da ni yana mallakar rakunma ya gaji rakunma kenan yana mallakar rakunma kenan afa ashrau min labani iblihi zan iya tatsa nonon rakumin isha an fahimta faƙala ibn abbas sai abla dan abbas ya ce in kunta tabri ballata iblihi wata hana a jarbaha وطلدت حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلل yace in kunta tabghi dallata ibliki in dabba ta bata ciki zaka sheka ka je ka nemo kana kula da su ke dabba ta gudu zaka je ka nemo masa ba zaka yale ta tafi ba wata hana ajarbaha duk dabban da ke da garje za ka kawo mai magani ka shafa mata mana za ka kula da dabban kenan wata luttu haudaha bakin inda suke mashayin inda suke shan ruwa kuma kana gyarawa ka sa siminti ka gyare ka gyare duk inda za su sha ruwa da inda suke zama da suke menene wata stiha yawma wirdiha in kuma ta dawo ta zo za ka shayar da ita to ka gani waɗannan kalmomi duk sai ka za mu yi lakasa su cikin kalma ɗaya mu ce me in kana kula da su in kana kula da su yadda ya kamata sai sannan sai ce fashirab za ka iya shan nonon amma da sharati gara mu durrin bi nasilin ba tare da ka cutar da 'ya'yanta da suke sha ba karka shanye ka bar su wala nahikin fil halabi kada ka tatse nonon duk ka bar musu fatan nono kadai ba su da abinci sharaɗi ke la zarara wa la zirara qala wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi annahu kana la yu'ta abadan bi ta'amin wala sharabin hatta dawa yace duk sa'an da aka mishi abinci ko abin sha ko magani fa yat'amuhu aw yashrabahu illa qala duk sa'an da aka mishi abinci ko magani ko ruwa ya ce sai ce alhamdulillahi lalzi hadana godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya shiryar da mu wa at'amana ya ciyar da mu wa saqana ya shayar da mu wa na'amana ya ni'imta mu ya ba mu ni'ima Allahu akbar sannan ya kabbara ce Allahu akbar اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر يا الله مدوكاكين سركي ni'imominka sun same mu sun zo sun same mu muna cikin sakaci da addini muna wasa da addini shine ma'ana bi kulli sharri fa asbahna minha wa amsayna bi kulli khair muka wayi gari ko muka yammanta a cikin alkhair ni'imarka ta zo ni'imominka sun zo sun tarar da muna da sakaci da addini amma gashi yanzu muna kula da addini nas'aluka tamamaha wa shukuraha muna rokonka ka cika muna ni'imarka da kuma ka ba mu ikon godiya la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk ilaha salihina wa rabbal alamina alhamdulillahi wa la ilaha illa allah ma sha allah wa la quwwata illa billah allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar kalmomin da ake faɗa eh wai ne a to ai su sun san Allah ne ai eh ba sai ka samu abin da kake so ba abin da Allah ya baka ko kaɗan ɗin ba abinda Allah ya baka din nan fa shi yafi maka alkhairi abinda malamai suke cewa da za a waye gari yanzu a ce an waye gari an koma lahira kai ka ga hakikanin abubuwan da suke gudana wallahi kowa zai gode da halin da Allah ya bai shi shi ka ce ashe abin da yafi min kenan yanzu ne akwai hijabi cikin abin nan ɗinka kwakwalwarka baka fahimta sai kana ganin ni ga abin da nake so ga abin da kake so ga abin da Allah ya baka in aka nuna musu ga ashe abin da nake so nan da shi na samu da halaka zai da halaka zai a baka abin da kake so ka halaka a baka kaɗan kana rayu wanne ne aka yi ma gata kana ta roƙon Allah ya baka kaza Allah ya san wane 2018 din nan in ya samu miliyoyin kuɗi wallahi halaka zai ko su kai shi wuta to sai a barka ana baka kaɗan kaɗan kana tafiya har kafin lokaci zai kai gatanci kenan aka yi maka aka yi maka wannan amma a baka ka je ka halaka ba yi ma gata ba muna buga misali annabi musa ya nemi babban abu wa zai ce abin ne nema ba alkhairi ba ne Allahumma arini anzur ilayka mugun aiki ne sabo ne arini Allah ka nuna min ka bani ikon ganinka qala lan tarani musa ba ba za ka iya ba wa ka isa ba ba ka bane ba walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in kana so zan baka misali wannan dutse ka kalle ka kalli dutsen nan in ga ya tabbata yadda yake din to me za ka iya gani na فلما تجلى ربه للجبل جعله da ya ga abin ya daddake ya farfarki ya wargaje fakharra musa abinda aka yi tajalli a kan shi ka gani ka fadi ka suma ina ga wanda ya tajalli in ka gan shi me za ka zama sai lahira falamma afaka da ya farka sai kala subhanaka tub ilaika subhanaka tsarkaka da tsarki su tabbata a gare ka ya Allah kai ka sani ni ban sani ba kai ka isa ni ban isa ba kai ne adili adalci kai daidai kai min ban sani ba ne inni tubtu ilaika sai da ya gama sai Allah ta ya Musa kai Musa inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ni na zabe eh menene inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ni na zabe ka fa akan mutane da manzanci na da magana ta na faka in dokan lamahu rabbu Allah ya zanta da kai ya zance da kai Allah ya zanta da kai to abinda nake so fa khudh ma ataituka wa kun min ash-shakirin abinda na baka shi zaka karba kuma kai godiya kar ka nemi abinda ban baka akwai ta yaya aka yi eh to tarbiyya kenan aka tarbiyyantar da shi Allah mana ki sarki abin da ba sai da aka gama duka sai ya Musa fada ake da shi sai aka nuna masa ni'iman da aka yi mishi yawa ne kana neman ka tsaya ka samu kujera kana neman ka samu kaza ni na baka lafiya fa na sa ka zama musulmi da na ga dama da yanzu kai ma kana kana kallon yamma in nistafaituka ala nas bi risalati me kai roka kai me ka bani da baka wannan wa bi kalami kuma na yadda na zanta da kai to abinda nake so gare ka fa khudh ma ataituka abinda na baka din nan shine naka shine daidai da kai wa kun mina shakiri na ka zamo cikin masu godiya an fahimta yaya ba haka bane ba ba ji ba? to wanda ya karanta wani baya karantawa da kai da shi wa ya fi kenan gara mai karantawa a ko daga baya a zo a nemi ma'anar daga karantawa ake zuwa a nemi ma'anar wanda bai damu ba fa baya karantawa fa rayuwarsa duk boko yake karantawa manya maganganun manya manyan turawa suke karantawa kai karatu shekara nawa kai karatu har gari waye ba sallallahu alaihi wasallama ba radiyallahu anhu ba rahimahullahu subhanahu wa ta'ala in ka karanta kana gani shi yasa babu albarka a ciki sai ka yi hakka gaji sannan ka zo ga boko nan duk abinda boko zai muna ya bamu kudi ya bamu abinda za mu cika wannan jakar ba haka yake ba haka yake ba duk abinda boko zai maka ka samu mulki ko ka samu kudi akwai na uku ka samu mulki ko ka samu kuɗi to mulki ɗin in ka shekara nawa kana yi karshe fa tun da mulki kai ne malikal mulki ba kai ne malikal mulki ba ko ara ma aka yi ka shekara ɗari kana yi rana ɗai za ka yi mai mulkin zai kare zai tafi ya barka ko kai ka tafi ka bar shi kana gamawa daga zaren an ka sauka lokaci ya kai da ce to an ara ma shekaru 80 ne ko shekaru 100 ka kai sai a raba ka da rayuwar za ka kiya duk mulkin mai mulki ranar mala'ika ya zo ya ce ai rayuwar yau ce yau ne karshen ta sai ya ce a ni ba zan mutu ba don na da girman kai ya ce ni ba zan yadda ba eh ba shi da ta cewa yadda ka fado duniya ba baka sha ba shawarce ka ba haka za ka bar ta ba shawarce ka ba to duk shekaru dubu da kai kana mulki din daga ran da mutum ya mutu shikenan an canza lissafi wani abu daban za ka je ka tarar wani abu daban za ka je ka tarar suna binne ka shikenan za a tashe ka yadda aka karbi ranka baka isa ka hana ba haka za a tashe ka cikin kabari baka isa ka hana ba kuma ba kai za ka ce ga abin da kake son a tambaye ka ba man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiku shikenan in ka ci jarrabawa abshir kai albishir da mulkin da yafi wanda kai shekara dubu don haka aka ce wa idza ra'aita famma وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أما har mutum ya faɗi wannan jarrabawa shi kenan kuma har abada daɗin da ka ji na shekara dubu kana mulki shi kenan yau babu abinda za a ɗanɗana ma na ɗaci na azaba sai ka yi ne sakan ɗaya sai ka manta da duk shekaru dubu da wa inna yawman inda rabbika da alfi sanatin min mata hudina yasa duk hayaniya ake yi wallahi duk hayaniya ake yi kuma suna wahal da kansu suna azzaba kansu قال يحيى سئل مالك يتي أن تنبي إمام مالك إمام دار الهجرة هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها mace za ta iya hada hannu ci abinci da yaronta koko wanda ba muharraminta ba wa kala malikun laisa bi zalika ba'sun idza kana zalika ala wajhi ma yu'rafu lil mar'ati an ta'kula ma'ahu min ar-rijali yace babu damuwa in dai za ta ci tare da mijinta da wurin muharraminta wa kad ta'kulu al-mar'atu ma'a zawjiha yace ai mace na cin abinci tare da mijinta wa ma a gairihi mimman yu'akiluhu da wani da wani kuma da ke cin abinci tare da mijinta aw ma a akhiha ko tare da dan uwanta ala misl zalika a gwargwadon haka matukan muharrami akwai muharrami wa yukrahu lil mar'ati yace dama mun tun farko mun ce malikun yace wa yukrahu karahatu tahrimin kenan ko wa yukrahu lil mar'ati an tahluwa ma ar-rajuli an hana mace ta kadaita tare da wani namiji daban laisa bainahu baina hurmatu babu babu babu abin nan tsakanin su ba muharramin ta bane kada su kadaita wanda ya san mece wace ce mace yake magana Allah yake magana eh Allah shi ya san wace ce mace Allah shi ya san irin fitinan da namiji ke ji game da mace ba kowane ne sai abu ya fi karfin shi sai in Allah ya kiyaye an fahimta har ko haka ce kyan mace yana farawa ne daga ina me farkon kyan mace a'a fuska ta biyu kenan ko ta uku kira ta uku ko ta hudu farkon kyan mace sunanta mace shine farkon kyan duk namiji yana sha'awar mace farkon kyan ke ba haka bane ba kana sha'awar bishiya kana sha'awar dutse me nake sha'awa sunan shine farkon kyan mace mace ce sa'an nan abubuwa daga baya za su zo sa'an nan na biyu ne eh nan na biyu mai na uku mai na hudu mai eh to wanda ya san mecece mace ya take Allah ya fi kowa sanin fitinan da namiji ke ji game da mace shi yasa Allah madaukakin sarki ya kafa dokoki amma Allah bai hana na kalli motarka kyakkyawar motarka na ji daɗi ba ko Allah ya hana na kalli motarka kyakkyawa ko gidanka mai kyau ko menene mai kyau menene ba na- naka ne in ji daɗin kallon Allah ya haramta har na je na taba ba zan in ɗauka ba Allah ya haramta to amma saboda fitinan da ke tare da mace wajen ɗa namiji tun daga farko ganin balle tunanin ya shigo kwakwalwaka har ka ji daɗi har abu ya faru aka ce a'a kada ma ka kalla wa kullum mu'minina ya gudu absarahu ba haka bane ba ba haka bane ba ai kuskure ne to an fahimta to shi yasa karka ce ai ni wani ai- fadlu ibn abbas kanin dan Ab- abdullahi dan abbas yana tare da wa yana tare da wa a ina a a- a wa- a wani wuri a cikin harama a kuma makka da ya da ya ga kyakkyawan mace yake yayi sai ya manta sai yana kan sai manzo Allah ya mishi me ya dawo da shi ya juya manzo Allah ya dawo da shi ba haka bane ba to shi yasa duk surutai da ake yi ai kaza kaza kowa yana kullum talabijin yana kallon ta farko ba fikihu ke zuwa ba me ke zuwa ido ke zuwa an fahimta sai aka ce ka kalle ta ya haramta balle kyanta ya shiga kwakwalwarka balle har ka yi tunanin wani abu balle har ka aikata ko baka aikata ba ya haramta komai in ka kalli in ka je gidan shi kaga gida mai kyau lambu mai kyau haramun ne ka kalla haramun ne ka ji daɗi yaushe shari'a za ta yi magana a kai sai ka ɗora hannu a ce a ka ɗora hannu a kan haƙƙin wani to shari'a sai ta hana ka wannan amma mace tun farko aka hana ka eh ka gyara ko to shi yasa ba karamin hatsari bane to sai aka zo a shi yasa duk waɗanda suke son su yi barna menene farkon makamin da suke ɗauka mace mace turawa ne ko shaidan ne ko mene shaidan mana ya ce kibiyara da na har ba bana kuskure shi ne mai mace haka shaidan ya ce sahami lazi iza ramaitu lam ukhti kibiya ta da inna har ba ta bana kuskure sai mace to wannan mace din tana farawa tun karama har ta girma har ta kai inda ta kai shine aka ce ita za ta je ta neman makaranta abinda za ta ci ta sha ita za ta yi makaranta komai da komai ita za ta yi makaranta komai da komai kuma a ce wai a zauna lafiya to an fi Allah sanin mai ce mace kenan a ce kuma za a zauna lafiya wai me a ai sun sa abin da sai ai sun a mene ina ma na gender equality uwarsa da uban shi duk ne a gida ko bature ya san wannan uwarsa ce wannan uban shi ne zai je wajen uban shi ya ce uwata zai zo wajen uwarsa ya ce ubana ƙarya ne ƙarya ke yi duk shakiyanci ne na a halaka kowa da kowa shakiyanci ne na a halaka cikin turanci lafzan turanci ba akwai mace ba ba kwa namiji ba in aka zo wakilin suna mai ake cewa komai daban-daban ne suna daban wakilin suna daban kuma komai ma daban-daban ne amma in ana son a rikita rayuwar duniya ba abin da za a kama namiji da shi da wuri sai mace a hada shi da mace ka hana hada shi da mace yanzu za ka neme shi ka rasa ba haka bane ba to shi yasa abin da suke dauka farkon makamin da suke dauka suna shine in mace sawa'an da sunan turawa ne ko shedan ne ko waɗanda turawa suka aiko su ne ko wane ne abin da suke shi yasa manyan mutane a suka zauna lafiya saboda me abin da yasa suka zauna lafiya sun kiyaye wace ce mace mace ita ce ɗaya ita ce mata ita ce uwa ita ce kaka ita ce ya ita ce kanwa ita ce komai shi yasa da da wani abu ya faru wani ya mace ko ba ka santa ba wani ya yi mata rashin mutunci kowa tasowa yake yana mai yana mai yana yana danne ba ka san mace ba ne ba mace ba ka san ba ga mace bace ba za ka zo ka yi kaza kaza kaza kaza to sai suka zauna lafiya sai Allah ya sa albarka cikin rayuwar mace in za ta fita je unguwa faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya'i to wai su ba su yadda ba tamshi ala istihya'i akan mai tamshi ala istihya'i mu za mu samu abin da muke so ne ai ba za mu samu abin da muke so ban ji turawa tamshi ala istihya'i ina ma na tamshi ala istihya'i tana tafiya cikin kunya akan kunya tana jin kunya ba ta son a ganta ba ta son namiji sai ta tabi gefe gefe da yamma ma za ta fita ko in za ta dawo da lokacin za ta ba haka bane ba in ta shigo gidanta kuma shi ta zama ita ke da mulki a gida ba haka bane ba to tamshi alastiya idin nan don me za ki yale su suna tafiya alastiya ina za su samu abin da suke so su turawa to shi yasa sai aka fara mata a hankali a hankali a hankali bature dai ba zai zo ya tilasta ka ce ka sa yarka firamare ba kai da kanka za ka ɗauki yarka ka kai firamare ko ubanta ko uwarta ko wanta ko menene da menene in suna zaune gida ɗin nan su girma su yi aure suna hayayyafa ‘ya'ya kunya su kunya mana addini zai samu ɗaukaka ba za mu cimma burinmu a kansu ba sai suka zo suka rikita lissafi duk karatun da kai ba malami ba ne sai in kayi boko shi ne za a baka albashi a baka ofis a baka menene da menene to kai kana son kai ma ‘ya'yanka su yi haka sai ka ‘yarka tana kai shekara shida sai kai ta ina firamare makaranta ta yi shekara shida yar shekara goma sha biyu ta san inda ake ba da journey instruction ubatta ko uwarta ko wanta ko kawunta ko shi zai je neman mata ya raba ta ma da gida ya kai ta bodin ta je ta zauna can a cikin shaidanu ai ba wai bane shekaran da aka yi sumbuka a goron dusa aka yi akwai makarantar yan mata da ba a samu shaidanu ba suka je suna zai suna cin karensu da babbaka abadan sai ta samu shekara shida ta gama wannan yanzu za ta nc za ta digiri sai ta gama wannan wahalhalu duk da ake yi za ta je ta ta samu digiri za ta je ta yi aiki sai kai ka ganta kyakkyawa kana son ka aure ta ai gaskiya ina son amma dai ba za ki yi aiki ba don Allah ka yi adalci ba za ki yi aiki ba shekaru ashirin da ta yi waje din nan mai take tanadin mai take yi to kaga yare ke nan ba za ta fahimce ka ba ai Allah cewa wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kai ta kawo abubuwan da zaka yi ta kawo tana ba dariya sai kai ka gama sai ka tafi sai ta yi ba dariya ce wannan bai sa abin da yake ciki ba yare yake ba za a fahimci juna ba wallahi ba za a fahimci juna ba in dai dan mace ta zauna gida ne daga kicin shi falo sai gida sai kula da yara to me ya kawo digiri shekara hudu ta karanta wannan ta karanta yi karatu hakkanta ya zafi ta zo ta ci jarraba duk fargaba duk ta yi ta gama ya ce ai ni zan aure ki amma ba za ki yi aiki ba ya ake ma'ana matsalar ma'ai ba za ta tafi ba ne waye zai yadda ba ai ba wanda zai yadda to kaga inda ake samun matsaloli kenan inda ake samun matsaloli kenan to sa'an nan kuma an kyale ta ita tana ganin uwarta tana zaune gidan aure shekara nawa ba abincin kirki ita za ta zauna? na da certificate na zan yin aiki ne da na zauna cikin yunwa da wulakanci son yin aiki na san da zan yi kare kaina ka isa ka hana ta? eh? ba ka isa ka hana ta ba ba ka isa ka hana ta ba haka za ta yi sa'an nan kuma kai da kake da ke da matan matan auren da suke gidan wanda sun yi karatu ko ba su yi karatu ba suna gidan don Allah mutunta su ake yi don Allah mutunta su ake yi wulakanta su ake yi kai kana ganin ka wulakanta ta sunnar manzo Allah ka wulakanta ba aure ka wulakanta in waje ka je ka same ta hotel za ka yi ka kashe kuɗi ka yi menene da menene to me yasa da sunan aure ba ka yi wannan ba me yasa manyan mutane mata ke mulki a gida wallahi mata za su mace za ta ci abin da mai gida ma bai ci ba su ke gida su yi abin da su mai gida me yake bukata zaman lafiya zaman lafiya to amma mace ba za a bata abinci ba ba za a kula da ita ba ba za a yi menene da menene ba duk tana cikin tashin hankali wai ba za a bata kudi ba ba za ta rika kudi yanzu rayuwar nan dan Allah waye zai zauna sati ba kudi har shi ya samu lafiya dole sai dole sai an samu hawan jini ka samu hawan jini a ce shedanu ne a ce aljanu ne a ce talauci ne a a bata kudi mana a gani sai ta samu lafiya sai ta fi kowa lafiya bace ta yi bacci har gari ya waye tana tunani ba ta da kokon dala tana zaune karinta ya zo gaishe ta ba ta da ko kudi ko gogonta ta zo kawai ta wace irin rayuwa kenan ina rayuwa ina rayuwa duk abin da kuka haddace ai manzo Allah ya ce duk mutum da mijinta ya kira ta bata amsa ba idza batat wal malaikatu tananuha ai ba haka manzo ai ba haka kare manzo hadisan manzo Allah ba su da yawa ne ba kai ka saka su abubuwan da manzon Allah ya fada suna da yawa ya ce ka'a manzon Allah ya ce khairukum khairukum li ahali fiyayyunku wanda suka fi kyautata ma matansu wa ana khairukum li ahali ni kuma na fi kowa kyautata ma matata ke na samu na yi kwangila na samu riba ga dubu ɗari biyar je ki kashe bukatu je ki sai abinci kai gidanku eh za ta yi ladabi ko ba za ta yi ladabi ba ita ba za ka ba ta zakka ba ka fitar da zakka ka san gidansu ba abinci iya sai ka je ka ba su zakka duk sa'an da ka so abinci je ki kai gida dai ba ki kai gida ba ba a ce karka kyauta ga sha ka ce dabbobi ba a yi musu ne dabbobi aka ce me wani ya kyautata ma kare ya samu me wallahi mutum dan adam wallahi mutum kana zo da sai kai fushi tana cin arzikin ka kai ba arzikin ta kake ci ba kai ba ka cin arzikinta eh iya kwalliya ba arziki ba ne iya girki ba arziki ba ne ba iya mene duk abin da ka bata za ta ce ta gode kai arzikin da kake ci kana gode mata babu ma ja a fi aklin lahami babin da ya zo na cin nama قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال إيه؟ قال إياكم واللحم yace ku yi hankali ku yi ahir da cin nama fa inna lahu darawatun ka darawatul khamri wai in ka saba da cin nama sai ya ci maka rai kamar yadda mashayin giya ba zai iya in ka saba da cin nama baka iya dainawa ko kaka da daddare sai an kawo tsire ko balangu ko ai suka ce mutu ya kwan arba'in bai ci nama ba kwakwalwarsa ma sai ta samu miki mana hazaka su abubuwa sai sun ragu a ragu a jiki haka ne to amma dabaran menene ya fito yana zuwa yana cikin mota shi sun tsire ko balango a yanyanka yana cikin mota da duhu ne da almuru ba mai ganin shi yana ɗauka yana ci yana tafiya kai ya kai gida ya canye yana shiga gida ya ci a bashi ruwa ya sha to me kenan kai mutunci kenan kai matar kai ta me ta ci me ka ba me me ta ci wallahi tallahi rashin mutunci suna maganganu ne da suna aiki ne da maganganu da waɗansu malamai suka yi ba su ne maganganun da suka rinjaye ba fa wai matar ka ka auro ta ne don ka more ta kana cikin morarta sai ta kamu da rashin lafiya sai ka koma da ita wajen iyayenta su yi jinyanta sannan ka je ka ɗauko ta don Allah akwai mutunci cikin wannan ina ma'anar ku kyautata musu ina ma'ana wa ashiruhun na bil ma'ruf ina ma'anar kaza ina ma'anar kaza ina ma'anar kaza قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم سيدنا عمر yana tafiya shi ga Jabir gaban shi kuma kowa ya san jabir bin abdullahi ko mecece kisan jabir ya je ya aure aka ce kayi aure ya ce eh budurwa ko bazawara ya ce bazawara ubana ya mutu ya bar min ƴaƴa tara me yasa bai gudu ya bar su ba ai ba zai yi ba ubana ya mutu ya bar min ƴaƴa tara kan na je na ɗauko yariya ɗaya ta zama su zama goma kenan yaranta da yaranta yasa na je na ɗauko babba wacce take ta mallaki hankalinta za ta taimaka a wajen kula da su yasa in mahaifinka ya mutu kannenka suna hakkin suna kanka fa to sai ga jabir ya zo an ɗauko nama ana tafiya nawa ne ne na jabir ne sai aka kala ma haza sai na umar yace menene wannan kuma wa kala ya amiral mu'minina yace ya amiral mu'minina qarimna ila lahami muna sha'awar qarimna ishtaddat shahawatuna ala laham muna sha'awar cin nama ne mun zaku muna son mu ci nama mun kwambi ba mu ci nama ba to shi yasa fashtaraitu bi dirhamin lahama sai na dauki dirhami na je na sai nama aka aza za a kai ina za a kai gida fa qala umar amma yuridu ahadukum an yatuya batnahu an jarihi aw ibn ammihi aina tadhhabu ankum hadhihi al-aya yanzu dayan ku ba zai iya karfin hali ba in ya ci abinci ya cika cikin shi sauran kayan zaki din ya dauki kudin ya taimaka ma dan baffansa ko dan kanin ko wani dan uwansa ba in ka cika koshi sai ka ji daɗi wannan daɗin sai a rage kuɗin sai ka ba kaninka ko wanka ko babbanka ko ɗan babbanka ko ɗan menene ko sarkinka ko menene ina kuka manta da wannan aya azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha al-yawma tujzauna azabal huni ma kuntum babu ma ja'a fi lubsul khatim eh a bai ce kan a ci ba bai ce kan a ci ba a saki rai ana jin dadi dayawa sai ka dan rage aka ce in aka dafa abinci gida a ƙara ruwa ya yawa saboda makocin suna jin ƙanshin girkin da ake gidanka su kuma ba su da hali su ci me yasa duk wanda ya san shekaru 60 baya ya san kofar gidansu a masallacin gidansu ko kofar gida nan ake fitowa da abinci kowa ya ci ba haka bane ba lokacin boko bai yi karfi ba saboda boko tarbiyyar bature ne bature ba ruwan shi fa da kowa daga shi sai ɗansa sai karen shi ba ko matarsa in sun je gidan cin abinci zai biya nasa ne ta biya ta saboda ita ma ma'aikaciya babu baturin da zai ce ni dan wane jikan wane jikan wane jikan wane babu kansa kadai ya sani gyati masana'anta dame shi sai dauke ta kai inda ake ajiye tsofaffi shekara ya zo happy new year shi kenan ya sallame ya kama hanya ya tafi ba ruwan shi da ita ba ture ba ruwan shi da to sai aka dauki rayuwar turawa ana tafiya shekaru da suka wuce kofar gida za ka ga an kawo abinci ko bakin masallaci wane ka abinci wane ka abinci wane ka abinci ga kuma samari suna zaune da an ci wannan kaɗan sai a mika musu a dawo wannan a ci kaɗan a mika musu haka za a yi su masu ci in sun rage su masu ba almajirai ba haka bane ba ya za a sani sai yau aka ga kwanon tuwo maimakon guda goma an kawo guda tara ina ɗaya kwanon gidan wani ba ya abinci ba ke sai ce a shiga gida a ɗauki abinci a kai masu wani saboda an san ba a yi abincin ba kenan ba za a kyale su su kwana baran nan lokacin ana ɗinki kowa ya san mutuncin kowa kenan ko amma yanzu an je an koyi tarbiyyar bature waye ta waye duk kun tabbat kun tarar da ana cin abinci jama'a kofar gidan ku an taras an taras to me yasa aka daina yanzu boko saboda boko kai ka yi boko ka je kawar 'yar boko matarka ba ta son wani ya kusanta da kai sai dai ita da 'yan uwanta tun da ta hana zumunci sai Allah cire albarka gidan tafi kowa ga dukiya ga komai amma tafi kowa rashin jin daɗi babu ma ja fi lumsul khatir qalaw haddathani an malikin an abdullahi bin dinarin an abdullahi bin umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yalbasu khataman min zahabin manzo Allah ya kasance yana sa zoben zinariya sun makama rasulullah sallallahu alaihi wasallama fana bazzahu shi manzo Allah ya cire zoben yayar nan abu biyu kenan zobe kuma na ne to cirewa da aka yi akayar zubantakan ne ko kuwa zinariya saboda zinariya qala la albasuhu abada qala fa nabaza an-nasu khawatimahu sai kowa ya ce da nashi shi ma ya aje qala wa haddathani an malikin an sadaqata bin yasar عن سرقة بن يسار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم يجي نا تنبي سعيد بن المسيب hukuncin sa zobe nan matsala biyu ne zobe ake magana nan inda manzo Allah cire zobe kuma zinariya na tambayi sai da musayi game da zobe kala ilbasu wa akhbirin nasa anni aftaituka bi zalik jika ka sa zobe ka ba mutane labari ne da baka fatawan haka wanda isa yanzu babu ma ja'a fi naz'il ma'aliq wal jaras min al unuq babin da yazo na abubuwan da ake rataye da kararrawa da laya da kambu da menene da menene da ake rataya ma dabbobi da ko menene manzo Allah ce a cire ko قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أتكلم وأنا بلاغور العكي قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا كما الله يشير متنيا أي كيش قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مقيلهم lokacin da aka aika mutane suna wajen kwanar rana baitin rana لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت قال يا هيا سمعت مالكا يقول أرى ذلك من العين يتينا قلنا هكا نقصب كم بكني لا تبقين كدا أكسكر أبر في رقبة بعير قلادة من وتر قلادة أبن راتي أبن من وتر الوتر شيني سرقيا إثمانا baka da ta zo haka sai inda ya zo ɗin da inda aka ɗaure na giyarin sai a yanke gefen to shi ne suke rataya ma dabbobi wai zai kare daga ayyukin zai kare su daga maita zai kare su da menene da menene aka ce kar a bari aw qiladatun illa quti'at sai wannan ji a sinke wannan wannan ji a sinke wannan Allah ma jina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم